بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشين يجي أولئك الذين هبطت أعمالهم هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك كاغا ودنم الذين سنة ودنم habidat suka bata shine badalar suka bata a amaluhum ayyukansu ma amilu duk abinda suka aikata min kairi na alkairi sun riga sun bata shi ka sadakatin kamar sadaka da suka bayar ya lalace wasilatin rahimi da sadar da zumunta a zuwa aje a ziyarci dan uwa to duka waɗannan ayyukan sun lalace ko sun je lahira babu ladansu shi ne ce fi duniya wal akirati daga nan duniya da kuma can lahira wala da biha ba a lissafi da su duk ayyukan da suka yi din sun lalace sadaka na zakka sadaka dai haka na taɗawo'e ziyartar 'yan uwa taimakawa marayu taimakawa mutane taimakawa mara lafiya duk abin da ka sani sun aikata ya lalace ya lalace me yasa li adami shar'iha saboda rashin sharadin ayyukan shine rashin imani eh don imani shine sharadin karban aikin da kai kai musulmi amma kafiri bai da sharadi a aikinsa shi yasa in ya je lahira bai da lada ko da kaman kwayan zarra eh zai je ne hannu kacho kan ba komai haka kafiri yake zuwa lahira to aikin nasa ba sharadi don haka in yaje lahira wuta kawai zai shiga to shine yace li adami shar'iha saboda rashin sharadinta wa ma lahum min nasirin kuma basu da wani mai taimako a lahira su waɗannan yahudawa da kuma nasara mani'ina min al'azabi waɗanda za su hana Allah ya musu azaba don haka in sun jefa wuta za su shiga kawai Allah ya kiyaye mu alam tara alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma tawalla fariqun minhum wama lahum wa hum muridun
alam tara ila lazina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum hum muribun alam tara ya rasulullahi shin baka gani ba kitabul linnabi wato Allah yana taɗi ne da annabi anan yace alam tara baka gani ba tanzo baka gani ba ilal lazina zuwa ga waɗannan da utu nasiban aka ba su rabo shine hazzan wato rabo min alkitabi na daga littafi shine at-taurata at-taura yud'auna ana kiran su fa halun kenan ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah liya kuma bainahum saboda yayi hukunci a tsakanin su shi littafin din summa yatawalla fariqun summa sannan fariqun wata bangare yatawalla sai suka juya baya minhum daga gare su wa hum muribun alhali suna masu bijirewa an kubuli hukumi daga kin karban wato hukuncinsa wannan aya nazzalat fil yahud ya sauka ne ga yahudawan wato yahudu kaiba yahudawan kaiba wato zana minhum isnani wato mutum biyu ne suka yi zina a cikinsu su yahudawan kaibara min ashirafihim sannan mutane guda biyu da suka yi zina din nan daga cikin manyansu ne masu darajarsu sun masalu a bararun sai suka tambayi malamansu fa'akbaruhu sai suka ba su labari bi annar taurata na san alaraje mihima to da yake manyan mutane ne suka yi ɗanyen aiki sai suka je suka tambayi malamansu sai malamansu suka ba su labari da cewa lallai a cikin attaura abinda ya zo a nassin attaura rajami za a yi musu rajami kuma shine a jefe su har su mutu to walakin aka zatu mushaffatu alaihim amma su yahudawa saboda darajar wa'annan mutanen da suka yi zina da mutuncinsu a wurinsu fa sai tausayinsu ya kama su likaunihin min ashirafihim saboda kasancewan mazinatan daga cikin masu darajansu ne sai suka iyadda da hukuncin attauran suka iyadda da hukuncin attauran fata haka mu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam to tunda a cikin attaura kan hukuncinsu na jifa ne ko kuma ba sa so a jefe wa'annan manyan nasu saboda masu matsayi ne masu daraja ne sai suka ce to gara su kai kara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu an yujada fi dini farajun lahu wataƙila za a sama musu mafita a addininsa addinin annabi muhammadu don a taura kan hukuncin da za musu hukuncinsu na jifa ne har su mutu to amma ba sa son abun da ya taba su suna tausaya musu to shi yasa sai suka dunguma suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila zai sama musu wato mafita faƙada lahumun nabi hukumu dini rajimikum to nan ma da suka zo wajen manzon Allah sai ya ce musu ai hukuncin addini na rajami ne nan din ma jefe su za a yi har su mutu kaga ko ta ina ba sauki kenan to sai ya ce musu shi manzon Allah wallazi a'lamu a'lamahu anna fi taurata kazalik ni kuma dai abunda na sani a cikin attaura ma jifan ne za a musu hasu mutu rajamin ne dai a cikin attaura ma faƙala babuhun jarar alaina ya muhammad faƙala hallumu ilayya bi a alamakun bi taurata to anan sai suka ce to sai a gudanar da hukunci a kanmu ya muhammad sai ya ce amma a halar ta mini da wato malamanku waɗanda suke da ilimi suka fiko ilimi suka fiko sanin attaura ina so a nemo mini su a kawo mini su faƙalu abdullahi ibn suriya to waye za a kawo suka ce a ba mu da babban malami kamar abdullahi ibn suriya in dai a sanin attaura da malanta a cikinmu babu kamarsa kana bi fada to yana nan a wani ƙauye da ake cewa fada fata bihi sai aka zo da shi masu alahun nabiya an hukumin zani wa zaniya shikenan da aka zo da shi sai manzon Allah ya tambaye shi hukuncin mazinaci namiji da kuma hukuncin mazinaciya ta mace fi taurati a cikin attaura sai da shi manzon Allah ya gaya wa su waɗannan ɗin ni dai abunda na sani a cikin attaura ma hukuncin jifan ne ni kuma addini na duk wanda ya yi zina in dai dama magidanci ne hukuncin jifan ne faƙala a tuni bit taurat sai ce to a kawo mini a taura shi abdullahi ibn suriya babban malamin yahudawa ya ce a ɗauko masa a taura a kawo masa sai aka zo masa da a taura faƙara amina ala nabi sallallahu alaihi wasallam hatta wasala ayatar rajimi fa wa ba'a yadahu alaiha wa qara'a ma bada to da aka kawo babban malamin su su yahudawan at-taura yana karantawa yana karantawa yana karantawa da yazo daidai wurin ayar rajamin nan sai ya daura hannunsa akai sai karanta abinda ke bayan wannan ayar rajami amma wannan ka kaga ya ɓoye to ya riga ya sa hannu a kai zai karanta abinda ya sa hannu a kai ne an wuce wannan wato babu aya ya riga ya lullube ta da hannunsa don mai don kar a kashe manyansu masu aikata ɗanyen aiki kuma to a lokacin wa kana abdullahi ibn salam habiran izza akwai wani abdullahi ibn salam ake ce masa ba yahude ne amma shi ya riga ya musulunta da dadewa ba yahude ne amma ya musulunta da shi da almajiransa wajen mutum saba'in duk sun musulunta wa kana min ahbarihim qabla al-islam to yana daga cikin manyan malaman yahudawa amma kamun ya musulunta don da ya musulunta sai ya ce in ka kira yahudawa ka tambaye su waye ne za ka ji labari na sai manzon Allah ce to ka ɓuya a nan aka sa shi a daki sai ya ɓuya da suka zo su yahuda manzon Allah ya tambaye su nikan waye ne abdullahi ibn salam babban malaminmu ne wannan duk yahudawan duniya babu kamansa malaminmu ne dan malaminmu to a lokacin ya musulunta sai aka boye shi sai aka fito da shi da ya fito sai ce musu yahudawa ku ji tsoron allah kun sani da lallai wannan manzo allah ya yi mana albishir da shi a cikin attaura suka ce ina wannan mai sharri ne dan mai sharri a cikinmu ka gani? sai suka sake sukansa kuma a take da ya ce ya musulunta da yake yana musu gargaɗi su musulunta sai suka yi watsi da shi sai suka sa abdullahi ibn suriya a matsayinsa tun da yanzu shi ya yadda da allah da manzonsa a matsayinsa na bayahude to haka yanzu shi ba malaminsu ba ne ba wanda ma ya kai shi sharri shi kenan sai aka fito da shi faƙala ya rasulallah inna rajula akfa ayatar rajimi da ya fito sai ce ya rasulallah don lokacin yana nan sai ce ya rasulallah wannan ya ɓoye ayar rajamin nan wa ma ba da ya karanta abin da ke bayanta shi kenan fa'amarahun nabi bi aksiha minhu sai manzo Allah ce to karbi a tauran daga hannunsa da ya karbi a tauran fa'akazaha wa ƙara'aha sai abdullah ibn salam ya karanta ta bismillah warnas fa'iza fiha sai gashi a cikinta innal muhsin innal muhsina wal musana iza zanaya wa qamat alaihim al bayyina rujima wannan ayar din shine suka sawa hannu haka eh babban malamin su din ya daura hannu a kai sai karanta abin da yake bayan to amma gashi abdullahi ibn salam ya zo ya ce ya sa hannu akan wannan ya ɓoye annabi ya ce masa karɓa a hannunsa da ya karɓa sai ya karanta wannan a gani lallai katangancaccen namiji da kuma katangancacciyar ta mace idan suka yi zinatukansu biyu wato wanda ya taba yin aure shine katangancaccen namiji to idan suka yi zina sannan shaidu suka tsaya a kansu lallai sun yi din aka ba da tabbacin sun yi zina rujima dukansu za a jefe su a gani wa in kanat imra'atan hubula idan kuma ta kasance mace ne ta yi zina amma kuma tana da ciki tarabbasu biha hatta tabau ma fi banniha sai a saurara mata da ita wannan cikin nata har sai ta haifi abin da ke cikin cikinta to shine suka boye fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajmihima sai manzon Allah ya ce komai darajar su a kama su a jefe su fagabibatil yahudu lizalik sai yahuda suka yi fushi saboda wannan to akan su wannan aya ta sauka a akan su wannan aya ta sauka alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun alam tara shin baka gani ba tanzo ilallazina zuwa ga waɗannan da utu da nasiban aka ba su rabo shine hazzan rabo minal kitabi daga littafi shine at-taurata at-taura yudauna ana kiransu halun kenan ila kitabillah zuwa ga littafin Allah liya kuma bainahu saboda littafin Allah yayi hukunci a tsakaninsu summa sannan ya tawalla fariqun wani bangare daga cikin su ya kauda kai wa hum mu'ribun alhali suna masu bijirewa an kubuli hukumi daga im wato karban hukuncin wannan attaura dama shine yace nazzalat fil yahudi kaybara kenan wannan ayan ta sauka ne ga yahudawan kaybara zana minhum isnani mutum biyu sun yi zina daga cikin su fata haka mu sai suka dunguma suka kai kara zuwa ga ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi fa hakama alaihima sai hukunci a kansu bin rajami da jifa fa abau fa ji abin taura sai zuba ƙi sai aka zo da attaura fauji da fiya sai aka samu a cikinta farujima fangabibu sai aka yi musu rajamin sai suka yi fushi a kansu aka saukar don haka su yahudawa manyansu in sun yi laifi kowane iri in ya kama na kisa ne gashi a cikin littafin su kashe mutanen zai to in suna da kuɗi ko suna da mutunci ba za a musu hukuncin da Allah ya ce a musu nan ba kaga daga nan shikenan son zuciya ya fara zama kaga an fara watsi da hukunci kenan to don haka kaga rayuwa kuma ta lalace matukan ba doka a cikin al'umma al'umma ba za ta zauna lafiya ba in kaga an yi wa wani hukunci a cikin su to talaka ne bai isa ba amma babban mutum duk laifin da ya kama a yi wa mai laifi ba za a masa ba komai kankantar laifinsa komai girman laifinsa dai ba za a masa hukunci ba saboda mai saboda shi ne babba to amma daɗinsa dama doka ya kasance da babba da ƙarami duka in doka ta bi ta kanka kawai a yi maka hukunci to za a zauna lafiya kowa zai tsaya daidai matsayinsa to amma babba baya laifi kuma shine mai laifi to ya za ya samu zaman lafiya kaga ba zai yi ba wannan kenan zalika bi annahum
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك wannan altawalla juya kai da suka yi wal irabi da bijire wa hukuncin at-taura da hukuncin manzon Allah ma da suka yi bi annahum saboda dalili su din nan ƙalo suka ce ai bisabbin ƙaunin saboda dalilin cewarsu lanta masanan naru kwata-kwata sam-sam wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'aduda face kwanaki ne ƙidayayyu mu komun je lahira to wuta ba za ta shafe mu ba face kwanaki ne ƙidayayyu arba'ina yaman kwana arba'in kawai duk duk zaman da za mu yi a gidan wuta to kwana arba'in ne kawai muddata ibadati a ba'ihimul ijila gwargwadon kwanakin da iyayensu suka yi bautar gunki sun mata zuluwa sannan kuma wutan sai ta gushe daga gare su don su suna da'awa yahudawa su ɗayan Allah ne nanu abna'ullahi wa ahibba'uhu haka suke fada su ɗayan Allah ne kuma masoyansa ne kuma su ne abun son Allah don haka fa su kwata-kwata in sun shiga wuta ma ba za su wuce kwana arba'in ba to tunda ba za ka wuce kwana arba'in a wuta ba ba sai ka yi abin da ka ga dama a rayuwa ba to amma yaya za ka yi ka yadda ma ka shiga wuta na kwana ɗaya ma in kana da hankali balle ma har a kai ga kwana arba'in to ai ka riga ka gama lalacewa ai a gani in dai a ini ɗaya na lahira shekara dubu ɗin nan wani lokaci ma wani zubin ma shekara dubu hamsin a gani ini ɗaya to sannan za ka shiga wuta na kwana arba'in to ai ka gama da kuwa ai Allah ya kiyaye mu wannan kenan to shi yasa suke abunda suka ga dama wai su ƴaƴan Allah ne don haka ai Allah ba zai kona ƴaƴansa ba ka gani wannan ma shiga wutan da za su yi saboda iyayensu sun bauta wa ɗan maraƙi wanda samiri ya ƙera musu a lokacin da annabi musa ya tafi ganawa da ubangijinsa a gani har ma Allah ya hada su suka karkashe juna a gani shine tubansu tuban bauta wannan dan maraki to a rana ɗaya sai da suka kashe mutane dubu saba'in to shine tuban bauta wannan maraki shine ce fatubu ila bari'ukum faqtulu anfusakum a gani to wannan shi yasa yahuda suke cewa kwata-kwata su ba za su wuce kwana arba'in ba ma 40 days a wuta saboda su ya'yan allah ne kuma allah ba zai kona abun nan nasa ba ya'yansa ba saboda haka kuma su masoyan allah ne abun son su ne a gani ya zai ya kona wato masoyansa kuma ya'yansa don haka duk abun da suka ga dama za su yi saboda su ya'yan allah ne shi yasa suka ce laisa alaina fil ummiyina sabilu suka ce ba su da laifi akan larabawa duk abin da suka yi wa larabawa daidai ne saboda su yayan Allah ne kuma har yanzu wannan aqida tana nan a cikin su shi yasa kullum falastinawa suke wahala a hannunsu duk da cewa falastinawa ma sun ci gaba ba su bar su ba a gani to wannan kenan to shine yace wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun ma kanu abinda suka kasance yaftaruna suke kirkirowa min qaulihim zalika na wannan maganan nasu wa garrahum shine ya rude su fi dinihim a cikin addinin su ehe shi yasa suke irin waɗannan maganganu na banza ehe ƙarya ne kuma gaba ɗaya suke kirkirowa Allah Allah bai da ɗa bai haifa ba ba haife shi ba lam yalid wa lam yulad ka gani Allah bai haifa ba ba haife shi ba ai mai mace ne ke haifuwa ka gani to Allah yana da mace ne ka gani saboda haka kaga sun yi wa Allah ƙarya to kaga wannan ƙarairayi da suke shi ne ya ruɗe su a cikin addinin su har suke irin waɗannan munanan maganganu da kuma munanan ayyuka Allah ya kiyaye mu فكيف إذا جمعناهم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف حالهم تو يا حالهم سوزاتا كسانشي su waɗannan yahudawa iza jama'a namun idan muka tara su liyaumin aifi yaumin cikin yinin da ike larai ba fihi babu shakka a cikinsa ai fi muji'i ga zuwansa wa wuƙu'u ma fihi da aukuwan abun da ke cikinsa to yaya halinsu za su kasance idan muka tara su cikin ranan da babu shakka a cikin salarai ba fihi kenan shakkun fihi huwa yawmal qiyamati shine ranar tashin alkiyama in an tara waɗannan yahudawan duniya da irin ɗabi'unsu da halayensu da kuma zaluncinsu ɗin nan yaya za su ƙare da wannan rana yaya halinsu za ta kasance kuma a wannan ranar ne wa wufiyar za a cika wa kullu nafsin dukkan rai min ahalil kitabi daga su mutanen littafin din yahudu da nasara wa gairuhum da wasunsu jaza a sakamakon ma kasabat abunda ran ta aikata ba an ce za a cika wa dukkan rai sakamakon abinda ta aikata ba to a wannan rana ne fa ranar tashi alkiyama amilat min kairin shin ta aikata aiki na alkhairi wa sharri ko kuma a sharri duka dai a wannan rana za a cika mata ita rai sakamakon abinda ta aikata na aiki na alkhairi ko sharri wa hum ai alhali su ai annasu mutane la yuslamuna ba a zaluntar su bi nafsi hasanatin Allah ba zai rage muku ladan ku ba ranar tashin alkiyama a matsayinka na wanda ya bauta wa Allah Allah ya rage ladanka saboda ya sa ka a wuta a ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ba a zalumin bawansa ba ne ba a rage lada a wannan rana au ziyadatu sai'ati ko kuma a ƙara wa mutum laifi don kawai aje a jefa shi a wuta ba gani Allah ba zai haka ba ranar tashar kiyama ya rage wa mutum lada don kare ya shiga aljanna ko ya ƙara wa mutum laifi don ya sa shi a wuta a'a ba zai yi ba abinda ka aikatan nan dai za a nuna maka in alkhairi ne ma za ka gani in sharri ne ma za ka gani amma ba a rage lada kuma ba a ƙara zunubi wannan kenan wa hum la yuslamun alhali su kuma mutane la yuslamuna ba a zaluntar su wannan kenan wa nazala qul illahumma
qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khayr إنك على كل شيء قدير نعم قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير yace wa nazala wannan ayan ya sauƙana lamma wa'ada nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummatuhu a lokacin da manzon Allah yayi wa al'ummansa alƙawarin mulku farisa za su mallaki farisa wa rum da kuma rum it shine italy farisa kuma ita ce iran don a zamanin manzon Allah waɗannan dauloli ne manya kaman yadda kaga america a duniya yanzu wannan iran da kake ji yanzu babbar ƙasa ce a zamanin manzon Allah don haka ba ƙasa ce ta zamanin yanzu ba amma amerika dukkan ta bata kai shekara 300 ba a gani amma kaga farisa ita ce daular wato iran da rum ita ce italy tsofin dauloli ne na duniya waɗanda a da su ne superpowers to sai manzon Allah ya yi wa al'ummansa alkawarin za su mallaki wannan ƙasar ta iran ma'ana za a cita da yaƙi za ta koma ƙarƙashin musulunci haka kuma rum ɗin ma faƙalar munafikon sai munafukai waɗanda manzon Allah ke tare da su a madina maza ɗari uku mata ɗari ɗaya sai suka ce haihata faufau wannan ayin shata ce waɗannan dauloli a duniya wanda duk duniya babu kamar su a ƙarfi da tattalin arziki da makaman yaƙi da yawan al'umma wai muhammadu ya ce wai za ku mallake su ba zai taɓa yiwuwa ba to dalilin saukan wannan kulillahumma malikal mulk yadda aka yi a lokacin da a shekara ta biyar bayan hijira wato mutanen makar suka tara ƙungiyoyin kafirai wajen mutum dubu goma za a je a shafe madina ma gaba ɗaya a daina jin ma ɗuriyar madina ma balle manzon Allah da sahabbansa sai kafirai suka taru suka yi mitin ƙabilun larabawa kala-kala suka haɗu wajen mutum dubu goma shi ne ma Allah ya yi bayani a cikin suratul ahzab bari su je madina su je su shafe musulunci to musulmi kuma a wannan lokacin duka-duka ba su wuce dubu biyu ba a madina to ga kungiyoyin kafirai kuma wajen dubu goma a wata riwayar ma wajen kafirai dubu goma sha biyu to da aka zo aka yi shawara da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to ga kafirai dubu goma zuwa dubu goma sha biyu za su tinkaro mu mu kuma kwata-kwata ba mu wuce dubu biyu ba me ya kamata a yi sai aka ba da shawara ya kamata a kewaye madina da wato rami shi ne ake cewa gaswatul ahzab ko kuma gaswatu handa kenan sai aka ba manzon Allah shawara kan cewa lallai a tona rami sai manzon Allah ya ba wa kowane mutum goma duka zira'i arba'in dukkan mutum goma to su tona rami yadda ko ka zo da ingarman doki ba za ka iya tsallakewa ba saboda fadinsa da zurfinsa in kuma ka yi garaje ka tsallaka to ka halaka kenan to don haka kowane mutum goma duka za a abun nan nasu zira'i arba'in su tona shikenan ana cikin tonar wannan rami kamun kafirai su iso sai wasu sahabbai a cikin nasu zira'i arba'in da aka ba su tona sai suka samu falalen dutse a shimfiɗe to akwai falalen dutse ka yi tono ya ƙare yanzu ko can gabar kusa da gidan mutuwan nan yawanci ya ba ruwa saboda da zaran ka fara tono ma in ka samu dutse dai magana ya ƙare kuma a sa nakiya ba zai ba a wancan lokacin akwai nakiya ne kaga babu to an samu dutse gashi a shimfiɗe kaga wa'anda aka bawa kan kaga tun da sun kai ga wannan dutse magana ya ƙare suka yi ta ƙoƙarin yadda za su yi su fasa dutsen nan su mutum goma nan ya gagare su to yaya za su yi shikenan sai suka nemi taimako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fito suka ce to ya rasulullahi gafa abin da yake faruwa mun iso wani falalen dutse a cikin ramin nan shikenan fa akazanu au'ul sai manzon Allah ya karbi diga min salmanul farisi daga wannan sahabi da ake cewa salmanul farisi ainihinsa mutumin iran ne baraba sakra awwala marratin shikenan manzon Allah sai ya daga wannan diga sai ya daki wannan wato dutse karon farko da yadda ka fakaraja minha nurun famala'a ma baina labatai madina sai aka ga annuri ya tashi ya cika duk gidajen madina amma wancan fa sun gagara shikenan da ya buga haka ko ina kuma an ga wannan haske sai ya ce ubangiji ya haskaka mini wato sorayen hairata daga wannan annuri wato wani gari ne to amma yadda sorayen suke kaman haƙoran karnuka ka annaha an yabul kila to sannan shi hairatan nan wani gari ne a kusa da wato bagdad to da ya buga wannan dutsen shike nan ko a ina kuma an ga wannan hasken a madina ya to ubangiji ya haska mini gidajen wannan hairata din sannan shi kuma yana nan can kusa da iraq shike nan sai ya sake bugawa da ya sake tsara dutsen kuma shi manzon Allah karo na biyu shi kenan sai ce ubangiji ya haskaka mini daga wannan dutsen da na tsara sorayen rum gashi nan ina ganin ƙasar rum da ya sake na uku sai ce ubangiji ya haskaka mini daga wannan dutsen da na tsara karo na uku sana'a al-yaman wato zan ci birnin yaman kenan wa akbarani jibrilu kuma jibrilu ya bani labari anna ummati zahiratan ala kulliha fa abshiru al'ummata za su ci nasara za su ci wannan kasashen din to haka ku yi farin ciki to da munafukai suka je haka suka ce alata dabuna ku yanzu ba za ku yi mamaki ba yumannikum wa ya'idukumul ba'il yana muku yana sa muku buri yana muku alkawari na ƙarya yubbirukum annahu yubsiru ma zukira yana gaya muku cewa yana kallon abubuwan da ya gaya muku nan wa anna tuftahu lakum kuma za a bude muku su wa antum innama tafiruna alhandaq min shiddatil kab amma fa yanzu gashi kuna tona ramuka ne saboda tsananin tsoro sannan ku ce waɗannan manyan daulolin duniya za ku ce su da yaƙi ai wannan kan kun san ƙarya ne bunda munafukan madina suka faɗa ke kuma saba suna cikin musulmin tare da su ake sallah amma ba sa son ci gaban musulunci suna adawa da manzon Allah suna adawa da ci gaban musulunci sai binne-binne ma suke wa musulunci don haka ka ji tsoron munafuki shi ya za hausawa suka ce da munafuki gara ɓarawo ka gani wannan gashi yana tare da kai amma yana bin cin dunduniyanka munafuki kenan kenan gashi wai kuna toron kuna tonon rami saboda tsananin tsoro eh ba za ku iya fito na fito da wa'annan kafirai ba sannan wai Muhammadu ya ce muku wai ai za ku ci za ku ci Yaman za ku ci Rum za ku ci Iran ai wannan kan haihata haihata har abada ba zai taba yiwuwa ba abunda su munafukan suka fada fa nazzalatil aya a gani sai wannan aya ta sauka sannan fasa dutsen nan yana daga cikin ƙarfin manzon Allah da azamansa ka gani ka duba wancan mutane eh sun kasa fasa shi su goma amma shi da ya zo yadda ka sai ya fashe ka gani saboda ka mutum ne mai ƙarfi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ubangiji ya ce qulillahumma ka ce musu ya Allah malikal mulki mamallakin mulki ai Allah dama shi yake da mulki ko shi yake ba da mulki ko to a sashin wasu littattafan da Allah ya saukar Allah yana cewa anallahu malikil muluk Allah ya ce ni ne sarkin sarakuna wa malikul mulki kuma ni ne nake mallakan mulkin in kaga wani yana mulki ma ni ne na bashi aron wannan mulkin sai ya ce ƙulubul muluk zukatan sarakuna wa nawasihim da goshinsu wannan biyadi yana nan a hannuna to idan haka ne a sai duk abun da yake faruwa Allah ya sani kenan tunda zukatan sarakuna da goshinsu duka ina nan a hannun Allah fa'innal ibad saboda haka bayina abinda ya kamata su a ɗa'u ne su yi mini biyayya kawai idan suka yi mini biyayya ja'altuhum alaihim rahmatan sai in sanya waɗannan sarakuna tunda ni ne sarkin sarakuna ni ne mamallakin mulki sannan zukatansu kuma ina nan ga iko na zukatansu ina hannuna idan suka yi mini biyayya su bayina sai in sanya wa waɗannan sarakunan shugabanni tausayinsu kamata ku nuna yi wallah alaikum ai haka annabi yake fada kamar yadda kuka kasance to haka kuma za a shugabantar da shugabanninku a kanku wa in hum asawni saboda aka bayi nan nan idan suka saba mini ja'altum alaihim uqubatan sai in sanya shugabannin su din sarakunan su din su zamanto azaba akan su su rinka gasa musu aya a hannu a gani su rinka soya musu aya a hannu a gani saboda haka a sai idan bayin Allah sun saba wa Allah sai Allah ya juya zukatansu ta inda za su rinka wahal da ku za su rinka gasa muku aya a hannu sannan ku yi ta roƙon Allah Allah kuma ba zai amsa ba don haka sai ce falatash tangido bi sabbil muluk kada ku shagaltar da kanku da zagin shugabanni in kun zage su ma zagin zai ƙara ma wahalar da ku ne don in har Allah ya karɓi addu'anku in kuna zagin su to la'anar da kuke musu to zai Allah sai ya ƙara sa su su rinka gasa muku aya a hannu kawai a gani walakin amma tubu ilayya abinda za ku in kun ga shugabanninku sun kauce suna gasa muku aya a hannu suna musguna muku suna takura muku to ku tuba zuwa gare ni ku yawaita istighfari kowa ya san abun da yake yi wanda bai da kyau amma zagin shugaba bai da wani amfani e kana karawa wahalan taki ne kaman yanzu masara ne a fili mai kyau wanda ma in kaga dama ba za ka sa masa taki ba sabon wuri a cikin dokan daji kowa ya ga wannan wuri yana so kuma in mutum ya samu idan ya shuka ko bai sa taki ba zai samu amfani a gani amma to amma idan ya sa taki ba ya ƙara haukata masaran ba to tamkar haka da shugabannin suke yayi kuna ƙara zaginsu suna ƙara gasa muku aya a hannu kamar taki kuke saba wahalar naku ƙaruwa zai rinka yi ai maimakon a zage su ba abin da ya kamata a yi ta roƙon Allah Allah ya kawo sauƙi a tuba wa Allah to an tsokani Allah ne to shi ne sai Allah ya kawo shugabanni daidai da ku su rinka gasa muku aya a hannu a gani to idan kuka tuba zuwa gare ni a aɗifuhum alaikum sai in tausasa su gare ku su koma suna tausayin to shine qulillahumma malikal mulki kace ya Allah mamallakin mulki tutil mulka kai ne kake bada mulki man tasha'u ga wanda ka so wannan kenan dalilin likauni malikul mulki kenan dalilin da yasa shi Allah ya kasance shine mamallakin mulki don haka kaga tunda mulkin din shine ya mallake ta yana bada ita ga wanda yake so ka gani to man tasha wannan sai aka ce ka muhammadin wa ashabuhu kaman annabi muhammadu da sahabbansa idan ka duba a bayan manzon Allah su sayidina Umar sai da suka ci kasan Iran din ka gani sai da ta koma ƙarƙashin musulunci birnin mada'in kaga abinda Allah ya faɗa ya tabbata ka gani abinda jibrilu ya gaya wa manzon Allah ya tabbata ka gani to shine tutil mulka man tasha'u wato kamar annabi Muhammadu da sahabbansa su ne suka yi yaƙi har zuwa libya nan su sayidina umar din nan a gani har zuwa libya a gani su suka yaƙi wa'annan ƙasashe to shi ne a total mulka manta sha'u to shi ne ya ce watan zai'ul mulka wato min kan ika daga halittanka watan zai'ul mulka kuma kana fiske mulki min manta sha'u daga wanda ga dama yanzu za ga mutum sarki ne shi kenan sai a waye gari an tube shi shugaban ƙasa ne a tsige shi ko kuma tenuwansa ta ƙare ya sauƙa ka gani idan ya ce sai ya ƙara sai ta zame masa fitina ka gani da shi da kabinan nasa gaba ɗaya ko ya kawo rikici ko ya kawo yaƙi da sauransu a gani tenuwansa ya ƙare yaƙi sauka to shine wa tanzihul mulka mimman tashawo Allah shi yake kwace mulki daga wanda ya ga dama a gani wato izu kana rinjayar da manta sha'u wanda ka ga dama wannan kenan bi'i ta'ihi da bashi mulki a gani Allah yakan ba da mulki ga wanda ya ga dama wato zillu kana kaskantar da manta sha'u wanda ka ga dama bin nas'ihi da kwace mulkin a hannunsa bin nas'ihi minhu kenan bin nas'il mulki min farisa wa rum da kwace mulki daga iran da kuma italy wa gairuhuma da sauransu biya dikal khair sannan alhairi ina nan ga ikon ka bi kudratikal khairu kenan alhairi dama yana nan ga wato ikon ka aiwa sharru da sharri duka amma idan ka ga sharri to mutane ne suke nemo sharri duk wani abin da kaga ya same ka to kai ka nemo inda na sharri ne ya same ka ba Allah shi ya halicci sharri amma baya nufin kowa da sharri to haka in kaga sharri ya same ka to kai ka nemo sharri yanzu idan ka yi wani abun da bai da kyau sai Allah ya haɗa ka da wani abun da zai ɓata maka rai to Allah ya rama kenan ya shafe maka wannan laifin da ka yi ranka in ya ɓaci ko ƙaya ne ya sauke ka kayi wa Allah wani laifi ne shi ya sa ƙayan nan ya sauke ka a gani saboda haka sai da ya ce biya dikal kairu kawai sai ya shiru amma bai ce wa sharru ba Allah kan kullum yana nufanmu da alkhairi amma baya nufanmu da sharri amma in ka ga wani abu ya same ka to kai ka nemo sharrin nan shi ya same ka amma ba wai Allah ne ya turo maka ba ma asabaka min musibatin ka gani fa min indi nafsika duk wani abu na sharri na masifa in ka ga ya same ka daga wurinka ne amma shi Allah baya turo wa mutum sharri a banza kai za ka je ka nemo abinka sai ya ƙare a kanka ka gani da an taba ka haka Allah ya ƙaddara ka gani kana da tsananin tauhidi kuma kai ka je ka tsokalo rigima ka gani to shi ne ya ce biya dikal kairu wa sharru ɗin a gani to wannan kenan mhm sai yace innaka lallai kai din nan ala kulli shay'in qadirun mai iko ne a bisa dukkan kome mhm to alhamdulillah lokaci ma yayi anan zamu kwana na'am
assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya a tambaya ta kamar haka ana yi wa sallar da asar lafiya ko tambaya kamun a yi sallar la'asar ba yauwa ba bayanta ba Eh, kamun a yi sallar la'asar za ka yi raka'a biyu ko hudu ko kuma gurgudun abin da allah ya iya maka amma da zaran an yi sallar la'asar to babu wani nafila har sai an yi sallan mangariba in kana so sai ka ci da gaba da nafilfilinka wallahu ala yau shi kenan ko Mhm. saboda haka bayan sallan la'asar ba a nafila Eh, kuma ba wanda zai ce ma ya ya ga ana yin nafila amma idan ka je aikin haji za ka ga saboda abun na iktilaful mazahib eh, sabawar mashabobi to a wasu mashabobi suna yi kamun a yi sallan mangariba a masallacin nan wasu suna ta nafilfili ka gani bayan sallan asuba amma mu a mashabanmu ta malikiya ba a nafila bayan sallan la'asar ba a nafila bayan sallan asuba har sai in rana ta fita Ehem. alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka karanta bisa kuskure Allah ya gafarta mana ko muka yi tuntube harshe Allah ubangiji ya ji kan iyayenmu da gafara Allah ya rahamce su Allah ya kyauta makwance su Allah ya saka wa malamanmu da alheri Allah ya rufa mana asiri Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu neman addu'a a wurinmu Allah ka biya musu bukatunsu mu ma Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ce tsadar rayuwa da muke fama da ita Allah ka sauwaƙe mana Allah ka sauwaƙe mana Allah ka sauwaƙe mana sharrin dare da rana Allah ubangiji ka kare mu alherin da ke cikin dare da rana Allah ka ba mu sharrin mutum da aljani Allah ka kare mu Allah ka samu gama da duniya lafiya ai salati goma ga annabi mala arabu bismillah Ƙara. Ƙara. Ƙara. Ƙara. Ƙara. Ƙara. Amin. Allah mai da kowa gida lafiya alhamdulillah.
yawwa